بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na laraba shida ga watan sha'aban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da uku ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha hudu. A ci gaba da karatun littafin Alintisar, Lissahabi wal'al, min iftira'ati samawi al-dhal, al-qism al-awwal, الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تاليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي مي ساكيا الخيري za mu tashi inda mala ya ce ittihamar rafidi a babakarin bizulmi kun ga wajen? tuhuman da wannan ɗan shi'a tijjani a samawi ya riƙa yi masayidina abubakar wai abubakar macuci ne wai abubakar azzalimi ne bimman ihi fatima minal mirath saboda wai ya hana fatima gado mun karanta da kuwa nan annabi ne ya hana Fatima gado ba abubakar ba, annabi ne ya ce su gayyen annabawa ba a gadonsu abin da suka mutu suka bari sadaka ne. Ca nike annabi ne ya faɗi wannan? To me yasa aka yi ƙarya aka ce abubakar ne ya hana? Shi abubakar ya yi aiki da hadisin annabi ne. Kuna gane wannan? Malam ya mana bayanan wannan. a baya mun karanta wannan a cikin littafin al'awasim min alƙawasim. Ƙalar Rafidi, Tijjani Assamawi baƙin ɗan shi'a a shafi na ɗari da sittin da hudu, zimna asbabin istibsarihi bi za'amihi, ya ce yana daga cikin abin da ya buɗe mai ido, ya ƙara samun basira. Mun gano wannan da kyau ko? Na biyu, khilafu Fatima ma'a Abi Bakarin, ya ce saɓanin da ya wanzu tsakanin Fatima da Abubakar. Wa hazal maudu aidan majma'un ala sihatihi min alfariƙaini, o'o, tijjani as-samawi bai dandara da ƙarya ba, ya ce, kaga wannan matsala, to duka ɓangarorin sunna da shi'a sun yadda. Fala yasi al-musanniful aqil, fala yasi almunsiful aqili yace bai dace ga mai adalci mai hankali ba illa an ya hakuma bi khata'i abi bakarin sai dai yace abubakar yayi kuskure ji wani dan shi a kokari yake kawai ai tafi a ce abubakar yayi kuskure sai ya ji dadi a ran shi kun gano wannan da kyau ko wa illam ya atarib bi zulmihi in ma dai bai cira gaba ya ce abubakar azzalimi bane wa khifihi ala sayyida sayyidatin nisa da kuma cutan da wai abubakar yema shugaban mata baki ɗaya ila akhir kalamihi fi haza malice maganganun da yawa har zuwa ƙarshen maganganun ɓatanci da cin mutunci wanda ya an ma abubakar ya babaɗi maganganun da yake so ya faɗe na ɓatanci ƙultu shi ko doktor ar-ruhaili yace taqaddamar raddu alaihi fi hazil mas'ala bayanin raddi akan shi akan wannan matsala ya gabata min akthara min sab'ata aujuhin mala yace sai da yazo da fuska bakwai ko sama da haka da ya maida matijani as-samawi martani akan da'awan da yake cewa da sauran 'yan shi'a na dauri wai abubakar bai ba fatima gado ba mun gano wannan da kyau ko bayyantu fiha Mala ya ce a cikin waɗannan na yi bayani dalla-dalla tafsili hazil mas'ala ya ce ya buɗe wannan matsala a fili kowa ya je gani, wa anna ababakarin kana mutamassikan bin nassi shi abubakar yana riƙe da nassi ne daga annabi fi adami taslimi fatima mirasi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da bai ba fatima gadanta na annabi ba dan Allah jama'a tambaya anan wai fatima kaɗai ma inda gadon ita kaɗai take cin gadon ina ‘yar shi Aisha, me yasa ba a ce ya hana Aisha gado ba, ina ‘yar Umar Hafsa, kuma Fatima za ta cinye gado ta ɗaya ne, sa Aisha suna da ɗaya bisa takwas, Fatima tana da rabi, sannan saura su Abba suna da shi ko ba su da shi, amma wadda sai a kulle ba za a waɗannan ba, shi ne ai wani ya je samu wani sarki zai mai irin wannan shirman. ai abubakar ya hana gado ai waye mutu waye tashi waye rai ya ce a'a abubakar da ya hana gado me yayi ya ce zalunci ce masha Allah ce bayan abubakar ya tafi kuma wane ne ya ci gaba da zalunci ya ce ba wani bane umar ne umar ya zama me ya ce umar ya zama azzalimi ya ce to to to to to kuma bayan shi wane ne ya ci gaba da wannan zaluncin ya ce usman ne shi ma ya hana gado eh sun hana gado usman ya zama me ya zama azzalimi to bayan shi kuma waye ci gaba da zaluncin sai ya shiru sai nemi hanya ya sheka saboda ai Ali ya hau karaga dukiyan ya koma hannun Ali shi Ali ya bada gadan bayan Ali wane ne ya hau karaga Hassan Hassan ya bada ɗan shi'a azzalumai ne ba su da adalci wajen magana jama'a duk mutumin da ya zama bai da adalci wajen magana ba mutumin kirki bane wallahi kuma annabi gama gari ne yanda kai ka kwanta ka mutu aka raba gadon ka saboda kai tukari ne manzan Allah haka ne shi manzan Allah ba haka bane ba a raba gadon shi duk abin da ya mutu ya bari ba fa shi kaɗai ba har sauran annabawa kaf ba a raba gadon su baitul malin musulmi ake kaiwa dangin su kuma a ɗauki ɗawainiyan su a cikin asusun musulunci har su mutu dangin su gaba ɗaya tattaɓa kunna ila qiyamis sa'a annabi ne ya faɗi wannan ba abubakar ba kuma duk sahabbai sun san wannan sanda Fatima ta zo Abubakar ya ja mata hadisi sai ta gamsu amma ƴan shiya suka dinga haɗa rigima da fitina ai an hana ta gado su da ma fitinan su kuɗi sarauta kuɗi sarauta kuɗi sarauta nan ne rigiman su Allah ya kare ma daga fitinan su malam yake cewa wa ala haza in aqada ijma' as-sahaba akan wannan sai da ijma'in sahabbai ya kullu bima fihim ahlul bait ahlul bait duk suna cikin wannan ijma'i cewa lallai ilalla ba a cin gadon annabi mun gano wannan da kyau ko kama sabata ruju'i fatima an qauliha kamar yadda malam ya zo ya tabbatar da fatima ita kanta ta janye maganar sai an ba ta gado wa masalihatiha li abi bakarin da sulhun da ta je ta yi tare da abubakar radiyallahu anhuma Allah ya ƙara masu yarda. falturaje hazihil mas'ala mala ya ce ba sai mun tsawaita magana ba ku koma ku ji wannan mas'ala fi maudi'iha min bahasi a inda aka tsaya aka daddale bayanai ka duba shafi na ɗari hudu da ishirin zuwa ɗari hudu da talatin da shida na wannan littafin ka je ka duba littafin ka bayanin na nan jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu Mala yake cewa da'awar rafide, da'awan wannan ɗan shi'a ijma'u ala imamata Ali, yana cewa wai dukkanin malamai sun yi ijma'i akan cewa wai sayyidina Ali wai shine imami bayan manzon Allah, wai duk al'umman duniya sun yi ijma'i, wa fadlihi kuma sun yi ijma'i akan cewa Ali ya fi kowa falala, wa adamil ijma'i ala imamati Abi Bakarin. wai kuma ba a yi ijima'i a kan cewa sai da na abubakar shi imami ba ne, malin ya ce, kai ya kai ya warraddu alaihi, haba, ai raddi na nan a kan shi. Kuna gano wannan da kyau ko? Wannan ina ganin ko wanda yake da kiki ne ya san wannan maganan ƙarya ne. Alin da rashin ijima'in ya sa aka yi ta yaƙi da shi, kuma har ya mutu bai murƙushe masu faɗa da shi ba, amma abubakar shi gadon yaƙin ya yi, don dama faɗan nawaye, na annabi ne abubakar ya shigan mashi. Kuna fahimtar wannan? Saboda ai su musailama ne suka lalata addini, kuma a Kur'ani tun kafin rasuwan annabi Allah ya faɗi cewa za a samu waɗanda za su yarda cikin ƙauyawa kuma za a yaƙe su. Waye wannan aikin? Abubakar ne. Jama'a kuna gane wannan da kyau ko? Shi wannan fafata dagar, a ce wai ba a yi mai mubaya'a ba mutumin da ba a yi mai mubaya'a ba ne dare ɗaya zai ɗauka kuma ya ce wani ne khalifa bayan shi kuma ta zauna jama'a mun gano wannan da kyau ko shi sa ɗan shi a bejin kunyin yin ƙarya Allah bejin kunyin yin ƙarya Allah ya raba mu da ɗabi'a na ƙarya qala rafidi ɗan shi'a ya ce a shafi na ɗari da sittin da bakwai a cikin littafin sun mahatadait ya ce dalili na uku da ya sa ya ƙara gane shi'a ne gaskiya a cewan shi jama'a ku je ku samu farkon karatun littafin da mun yi tarihin shi tijani a samawi ahalin sunna ne menene ɗan dariƙa ne har ya ce in suka je wajen maulidi saboda sunan shi tijjani zoban da ake bashi ma na musamman ne mun gano wannan da kyau ko saboda kawai sunan shi tijjani in ya je ana mai tarba mai kyau wai ɗan ɗariƙa ne zama ɗan shi'a dama da su fasto ‘yan uwa ne ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Wa min al'asbabin lati da adni da listi bisari ya ce yana daga cikin dalilin da ya ƙara mai kaifin basira, wa tarku sunnatul aba'i da barin sunnan iyayen shi, kaji, don ya bar addinin ɗariƙa mai yayi, kun gano wannan da kyau ko? Mutum ne ya fito daga jahannama ya wuce jahimu, wal ajidadi kuma ya bar addinin kakanni. almuwazana al'akaliya ya ce, Kai, gwamawan ma ko a hankalce ma, wannan ƙaliya da kuma abin da ya zo a nasi, bai na Ali ibn Abi Talibin wa Abi Bakarin, ya gane cewa an ka haɗa Abubakar da Sayyidina Ali, to Sayyidina Ali na gaba da wa, Abubakar, kallon ganin banza. Alin nan fa, in ga zo ka ce ɗansu ne, don ko a shekaru a musulunci su sayidina abubakar nesa suke da shi ina fatan mun gano wannan da kyau don shi sayidina alisa'an ‘ya'yansu ne fa ina fatan mun gano wannan da kyau san komi ma nasu ba ɗaya ba ne amma jin da ‘yan shi suke zuwa suke cewa wai ali ya fi su daraja ali ya fi su ilimi ali ya fi su kaza wannan bid'a ne tintini ba ake yawo da ita ina fatan mun gano wannan da kyau sai ka ce in gaske ne to a zibe ban ƙwariya ta mana. Allah ya sa mu dace. Su sa abubakar su suka yi tarbiyyan Ali, kuma a ce wai kuma ya zo ya wuce su. Ina ganin ba inda ake wannan shiriritan sai a garin wawaye ba, kai tarbiyyan mutum kuma ya wuce ka. Ina ba tan gano wannan da kyau, kai ne ba ka yi shi. Kuma ya wuce ka, in ka so ba za ka ƙara yin wani, kama a ce wai ɗa ne wuce uban shi, ta ina ya bi. jama kuna gano wannan kama a ce wai ya ta wuce uwarta to ta ina ta bi akwai babu ai ƴan shi'a ko zan ba ma nan ba cewa suka yi ma wai alma ya wuce annabi kun manta wai mala'ika jibril san da aka aiko shi da wahayi kawai sai ya batan kai zai kai ma ali ne ya je kai ma annabi to dan sun zagi abubakar anan sai me kun gano wannan to bari ku ji uban ƙarya da tijjani a samawu ya girka, ya ce, wa ƙada fatashtu fi kutubil fariƙaini, ya ce, ya bincika a littafin duka ɓangarorin biyu na shi'a da na sunna wai, falam ajid ijma'an illa ala aliyu bin abi talibin, ban ga inda aka yi ijma'i akan kowa ba in ba kan Ali ba, faƙada ajma ala imamatihi shi'a wa sunna. dukkanin ‘yan shi'a da ‘yan sunna sun yadda aka ce Ali za ce imam, fi ma warada min nusus cikin abin da ya zo cikin nassoshi, tathbutu ha masadir alfariƙai ne, littattafan shi'a da littattafan sunna duk sun yadda da imamancin Ali, bainama la ya ƙulu bi imamati Abi Bakarin, ta yanda babu waɗanda suka yadda da limancin sayyidina Abubakar illa fariqun minal muslimina sai ɓangare daga cikin musulmi su ne ahlus sunna amma shi a basu yadda ba wannan sai kwance mai rawani jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan sai kwance ma Abubakar rawanin shi bai kwance mashi rawani ba bari ku ji kafin malam zai kawo mana misalin a nan gaba inda ya zo mai da martani yanzu da musulmi da Kiristoci duk sun yadda da annabi Isa annabin Allah ne, haka ne? Amma Kiristoci sun yadda manzan Allah annabi ne? wannan ya kwance mai rawanin annabta da musulmi da yahuda duk sun yadda annabi musa annabin allah ne amma yahuda sun yadda annabi muhammad annabin allah ne wannan ya kwance mishi rawanin shi da musulmi da ‘yan addinin shi'a sun yadda da aliyu imami ne amma kuma musulmi sun yadda da abubakar imami ne ‘yan shi'a sun yadda wannan ya kwance ma sayyidina abubakar mukamin shi shi sa faƙis alaha za ta kun allama Bala ya ce, Kama anna kathiran min alfada'ili wal manaqib allati yadhkuruha shi'a Bala ya ce, kaga da yawa daga cikin wasu falaloli da wasu darajoji wanda ‘yan shi'a suke ambatawa fi Ali ibn Abi Talibin suna danganta waɗannan darajoji da falaloli ga na Ali ɗan Abi Talibin, ɗan Abi Talibin laha sanadun wa wujudun hakiki, ya ce suna da isnadi da fuskoki na hakika in ji wannan ɗan shi'a. Sabitin fi kutubi ahalis sunna. kuma waɗannan hadisai sun tabbata a cikin littattafan ahlus sunna al-mu'tamada indahum wanda su ahlus sunna wannan littattafai abun dogaro ne a wajensu wa min iddati turuqin la yatatarraqu ilayha shak kuma in ka kalli waɗannan hadisai ta kowane fuska ba ta inda shakka ke shigansu faqad rawal hadis fi fada'il imam ali jam'un gathir min as-sahaba ɗan shiya ya ce kaga sahabbai masu ɗimbin yawa sun ruwaito hadisai kan falalan na ali hatta ƙala ahmad bin hambali har sai da ahmad ɗan hambali ce ji ahmad ɗan hambalin nan kan manta da irin zagin da muka karanta yan shi'a suna mashi a cikin karatun da muka yi na alintisar kun fahimta cewa ma ja ali ahadin min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama min al-fada'il babu wanda daga cikin sabon annabi wanda bayanan falala suka zo a kan shi kama ja Ali Ali ibn Abi Talibin kamar yadda suka zo kan Sayyidina Ali na gaskiya da na ƙarya ku gano wannan da kyau ku wa qala al-qadi Isma'il wan Nasa'i wa Abu Ali an-Naisaburi lam yarid fi haqqi ahadin min as-sahaba dan shi yace waɗannan malamai sun ce babu wani daga cikin sahabbai wanda bayanan darajoji da falololi suka zo bi asani da hisan da isnadai kyawawa kama ja a fi Ali kamar yadda ya zo game da sayyidina Ali. Amma bi sha'ani abi bakarin, ɗan shiya ya ce, To, amma dangane da al'amarin abubakar, faƙada fatashtu fi kutubil fariƙaini, ya ce wa ya bincika a littafin ɓangarori biyun, falam ajillahu fi kutubi ahalus sunna wal jama'a ya ce bai samu cikin littattafan ahalus sunna wal jama'a alƙa'ili na bi tafdilihi waɗanda suka ce wai sayyidina ali sayyidina abubakar yana da wani falala ba jifa mutumin da shi da kanshi a tarihin shi ya ce bai taɓa siyan sayyul bukhari ba sai lokacin da ya daga tunisiya kun tuna tarihin shi wai wannan ne ya ce abinci ga littattafan ahalus sunna shi ya ce bai taɓa siye ba kuma da ya siya ma yana cikin motan haya ne daga babban birnin ƙasan zuwa ƙauyensu ya ɗan bincika wai a nan ne ya gano ahalu suna ƙarya suke ‘yan shi a gaskiya suke. Kuna fahimta wannan da kyau wai a haka ne. Shi yasa Ar-Ruhaili a baya da ya zo naƙadin shi ya ce shi bai san jami'an da ta ba wannan mutumin PhD ba. Ya ce hatta rubutun tesis ma bai iya ba. Ballantana a ce abin da yake rubuta daidai ne. Kana rubuta abin da za a kalla a ce eh ka iya baka iya daidai ba. wani shi ne zai cewa ya bincika altafa alusun da bai ga darajojin abubakar ba eh gaskiya ba zai gani ba in dai darajoji ne na ƙarya domin sauran mu alusun na ba ma rintan daraja mu ba kowa Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ma yuwazi aw yu'adil fada'il imam ali yace falaloli da darajoji waɗanda za su yin kafada da kafada da falalan sayyidina ali ala anna fada'ila abi bakarin mazkura fi kutubi tarihiyya yake cewa shi wannan ɗan shi'a kaga falalolin nan na sayyidina abubakar wanda littattafan tarihi suka zo da shi marwiya an ibnatihi aisha duk ruwayoyin ishi aisha ne wa qad arifa mawqifaha min al-imam ali ai kun san matsayinta game da ali ba ta san ali in ji wannan ɗan shi'a matsiyaci mala ya ce fahiya tuhawilu bi kulli juhudiha wai Aisha ƙoƙari take da dukkanin ƙoƙarinta da ami abiha ta daga babanta, walau bi a hadisi maudu'a ko da da hadisan ƙarya ne. Mun gano wannan da kyau ko? Jama kun ji asalin ƙiyayya ko? Yanzu wannan ƙiyayyan wa yake ma? Annabi yake ma ya ƙi babban aminin shi kuma ya ƙi babban matan shi. Wannan me ya rage ma manzan Allah? Ya rage ma manzan Allah komi ba ya wulaƙanta annabi. Wa'an Abdullahi bin Umar, kuma za ga wasu ruwayoyin suna zuwa daga Abdullahi ɗan Umar ne, wa huwa aidan min al-ba'idi na anil imami Ali, shi kan shi Abdullahi ɗan Umar wai ya nisanci imamu Ali, wa ƙadar rafa da mubaya a taho ba adama ajma'an nasu ala zalika, shi sayyidina Abdullahi ɗan Umar ya ƙi zuwa waye ma Ali mubaya'a a lokacin da duk jama'a suka taro wajen mai mubaya ƙarya kake yi zindiki ɗan shi'a. abin da sayyidina Abdullahi dan Umar ya shine bai shiga rigima ba ne. Amma ga yanzu suka ce bai mu baya ba. Jama'a ga gaskiya mutum sai ya ɓoye, sai ya faɗi kishiyanta don neman jama'a, don neman goyon baya, wannan addinin shi'a ne. Babu wannan cikin sunna. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu. To shine sai Malam yake cewa wa qadar rafada mubayati ko bada to sai yake cewa wa kana yuhaddisu sai shi sayyidina Abdullah dan Umar ya kasance yana bada hadisi anna afdalin nas ba'da nabi Abubakar wanda yafi kowa falala bayan annabi Abubakar ne summa Umar sannan Umar summa Uthman sannan Usman summa la tufadalu sannan daga nan wajen bai ƙara kwarara falalan ba wannan su ba da zalika menene siwasiye ko ya ce duk ɗaya ne wannan ya ɗara ma wannan wannan ɗan ɗara ma wannan ya'ani haza hadis anna abdullahi bin umar ja'al al ali min suqatin nas wai sai ya sanya imamu ali cikin gama garin mutane ka ayyi shaksin adi kaman sayyidina ali wani mutum ne dan al'ada kaman mutum ne yau da kullum laysa lahu fadlun wala fadila jin da dauki imamu ali kaman bai da wata daraja ye sai ka ji jahilai sun fashe da kuka zai ce la ilaha illallah ya zama da na umar ya kenan haka suke ta yawa daga wutuna ta karya yana kuka zindiki kawai kuka tukuna sai ka ganka a hawuya ina ba ta mun gano wannan da kyau sanda zaka sha wuya da gaske amma ƙarya kana kuka Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to jama'a kun ji maganar zindiki dan shi ko wal jawab ma da ce ga ansa ina fatan mun gano wannan da kyau za ka ji tausayi shi anna hazal kalam mahali ce wannan magana katta don mana min liftira ta kunshi kiri wal kadib da karerai wal zulm da zalunci wal bagai da cuta she'un azim kai al'amarin kowanne ya girmama in ka ɗauko ƙirƙiran ya girmama in ka ɗauko ƙaryan ta girmama in ka ɗauko zagin zaluncin ta burin ƙasa duk cutan da aka yi duk abin da ya faɗi a ciki manya-manyan ƙarya ne a ciki mimma ya alamuhu mallahu adana tila ala siratu sahaba duk wanda yake ɗan leƙe-leƙe a cikin tarihin sahabai wanda ma ba malami ba zai gano wannan ƙarya yake yi da ba da mun gano wannan da kyau amma in an tsaye da kai a khulasatu nurul yaqin to bayan da ka iya ina fatan mun gano wannan da kyau dole ka tsaya nan ko kuma irin wannan ɗan abin da na gana koya ma ‘yan yara ina ya sunan shi, wani na tarihin sahabai, wani ya kan tarihin sahabi, to ko ashabin rasul aka koya maka, ai an fara ɗaga ka ne, ko kuma littafin rijalun wani sa haular rasul, wannan ɗan fara ɗan ɗaga ka ne ana nuna maka hanya, amma littafi na gaske za ka je ka karanta ai, na bincike akan tarihi, shi yasa yanzu kamata ya yi, idan da mutum zai taimaki addini da al'umma abin da ba a yi sai ɗauko ya yi. Kun gano wannan da kyau ku? To wanda kuma ba a yin to ba za a iya ba ne. Ko kun gano wannan da kyau ku? Dole sai wanda aka yi a baya sai a maimaita. Allah madaukin sarki ya sa mu dace. To kaga yanzu misali da sai a sa albidaya wan nihaya. Ko kun gano wannan da kyau ku sai a karantar da mutane cin da kaga ba wanda ya taɓa yi. Kun gano wannan da kyau ku? Ko siyara alamin nubala. ko alkamil fi tarih ko mun gano ko tarihul islam na al'imamu zahabi da waɗannan littattafai sai mutane sai su amfana ko mun gane wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya shiryar da mu to shine sai mala yake cewa mimma ya alamuhu mallahu adna tila ala sirati sahaba wanda yake da ɗan ƙaramin bincike ma cikin tarihin sahabbai zai gane wannan wa kafa alan nusus kuma ya iya bincike kan nasoshi kun fahimci wannan da kyau ko to mutum zai iya gano wannan cewa wannan mutum makareci ne wallahi ba alfahari ba yanzu ni ya gaya min cewa wai abubakar bai da falaloli wai ba ma a littafi kun gano wannan da kyau ko sai wasu yan abu kaɗan wai ruwa yan aisha ne ba tun yaushe ko ku nan za ku karyata shi a cikin ɗan ƙaranan littafan da muke karanta namu na ɗalibai kuna fahimtar wannan da kyau ko za ku karyata shi kuma falololin da ‘yan shiya suke ƙirƙiro masayin na ala duk kashi casa'in ɗinsa ƙarya ne. Ƙarya ne kawai za a samu wani kawai ƙoje sarkin labari shimfido ƙarerayi ya ce ga su. Mala ya ce wa ƙawalu ahalal ilmi fi zalika, Mala ya ce duk wanda ya leƙa maganganun malamai masana kan wannan harka zai gane ƙaryan wannan zindiƙin. Walaula ma a'lamu min sahafi uqul ha'ula'ir rafida. Mala ya ce, Banda ina da kyakkyawan masaniya dangane da hauka da taɓuwa da ke cikin tunani da hankalin ’yan shi'a, wa hasko, wa hissatu taba'ihim da kuma lalacewan ɗabi'ansu, wa ƙillata haya'ihim da ƙarancin kunyansu, wa azimu jar'atihim alal kadibi da kuma ƙarfin halinsu a kan ƙarya wal buhutan da ƙiran ƙarya la ta'ajjabtu, wallah da sun ban mamaki, amma tun da na san hankalin ɗan kaɗan ne, tunanin babu, kuma sa da ƙarfin hali wajen ƙarya ga tsiwa da rashin kunya. Jama'a duk waɗannan abubuwan ba sunna ba ne, menene shi'a ne. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? Ci da na yi mamaki an yi zira hadal kalam min aƙilin, a ce irin wannan magana mai hankali na faɗinta. Yas umu annahu yastanidu fi bahasihi lin nususis sahiha wanda ya ce wai yana dogaro ne da nassi da isnadi ingantattu akan maganin da yake ce wallahi da sai ya mamaki a ce mai hankali ya faɗi wannan maganar amma cin da ya san ‘yan shi'a makaryata ne kuma ya san wawaye ne dole yake da homai ne kuma ba su da kunyin yin ƙarya sannan kuma ga tsiwa ya ce sai kasa mamaki sai fasa mamakin wa yadda itta haƙe kuma mutumin nan yana da awanta haƙiƙi al'ilimi wai ta haƙiƙi na ilimi almujarrad haba yukhatibun nasu bi hadhal kalam wai mai irin wannan da'awan ne zai zo da irin wannan maganan yana magana gaban mutane alladhi ya'lamul khas wal am wanda manyan malamai fitattu sun san ƙarya yake yi jahilan gari ma waɗanda ba karatu suke ba 'yan saurare su ma sun san me ƙarya yake yi ɗaliban ilimi wanda suke zama a majalisi irin wannan ana karantar da su ilimi su ma sun san menene ƙarya yake yi wa annahu mahadun kazib sun san wannan tsuran ƙarya ce wa wa iftira da kuma ƙirƙire kawai an zauna an ƙirƙira ne kawai aka faɗi duk masu kirki da kan gado sun san ba gaskiya ba ne wa ƙauluhu maganan da ya ce fatashtu fi kutubul fariƙain ya ce na bincika littattafan ɓangarorin biyu shi'a da sunna falam ajir ijma'an illa ala ali ibn abi talibin wai ban ga inda aka yi ijma'i kan abu kowa ba sai sayyidina Ali. Faƙad ajma ala imamatihi a sunna wa shi'a ya ce wai duk ahalu sunna da shi'a sun haɗa kan limancin Ali. La ya ƙolo bi imamati Abubakar illa fariƙun minal musulmina wasu wasu ‘yan tsirarin musulmi ne suka yi da cewa sayyidina Abubakar imami ne. A ya faɗa wannan maganar ku? Ya faɗa. Fa hazal qawl ma a mata dammanuhu min alkazibi malai ce kaga wannan maganan tare da abin da maganan ta kunsa na ƙarya fa huwa laysa bi hujja ala madda'a min butlan khilafati abi bakarin babu hujja a ciki a ɗauka ma gaskiya ya faɗa ballantana ma ƙarya ne to babu hujja a ciki wanda zai nuna cewa khalifanci abubakar bai yi ba ko lalatacce ne iz laysa min shart sihhati khilafati abi bakarin bai daga cikin sharɗin ingancin khalifanci, ijma'u kafatal firak alaiha, cewa duk ƙungiyoyi sai sun yadda a kai ba wanda ya sa sharaɗi, cewa imamanci ko khalifancin wani ba zai tabbata ba sai dukkanin ƙungiyoyi da ke danganta kansa a musulunci sun yadda da wannan. Wa naziru haza ƙaulul hada wa nadhir hada alqaul qaul alyahud lilmuslimina mala yace irin wannan magana shine maganan da yahudawa suke ce ma musulmi kaga sanin asali yasa kare sanin asalin shi yasa ya dauko maganar kakannin shi zai zagi Abubakar da shi sai mun zo karatu na gaba za a wannan magana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum